sa'atin lati fi yawmul juma'a babin da yake magana akan lokacin da yake cikin ranar juma'a in an ce sa'a shine akwai lokaci wanda ya kamata mutum ya addu'a saboda ba a raddin addu'a a wannan lokacin ranar juma'a an ware wani lokaci to babin da ya mana magana akan wannan lokacin shine ma'ana babu sa'atin lati fi yawmul juma'a وعنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة lalle mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ranar juma'a ana magaganu ana wa'azi ana bayani akan abuwa sai ya ambaci ranar juma'a eh bayani mai yawa akan ranar juma'a fa qala sai yake cewa a cikin maganganun nasa fihi sa'atun a cikin sa akwai wani sa'a wani awa kenan ko in an ce sa'a yanzu ana nufin awa kenan ko amma zai daukan lokaci zai ya daukan wato kenan kawai da ce wayo mata komu sa'atu ko eh yon wayo mata komu sa'atu eh menene wayo mata komu sa'atu hmm yawma idin yaksaru mu'minuna da wannan wanda yake ta malabi su gairar sa'a waye mata goma sa'atu yufsilu mujrimuna ko yawa yufsilu ne yawa yuqsimu sari yawa yuqsimu waye mata goma sa'atu yuqsimu mujrimu eh yawma ne ko wa yawma waye mata goma sa'a yuqsimu mujrimuna eh a ba wannan ba to wacce ce ta farko yawa ita muke magana a kai ita muke magana wayo mata kuma sa'atu yi kusimul mujirimu na ko ranar da tashi alkiyama ta tashi za a raba mujirmai masu laifi za a ware su gefe sadaka malabi su gaira sa'a a duniya ba su zauna face sa'a sa'a da ake nufi menene ana awa daya yau mata kuma sa'atu kuma fa ranar tashi alkiyama wanda tsawonta ya kai shekara dubu hamsin sadaka sa'a zai iya daukan awa daya zai iya daukan kuma shekara dubu hamsin kuma zai iya daukan kowane lokaci ko sa'a da na je na same ka ai ma na karamin lokaci ne zai iya zama karami ko zai zama babba to yanzu annabi sallallahu alaihi sai ce ranar juma'a akwai wani sa'a ma'ana akwai wani lokaci lokacin nan zai iya zama dogo zai iya zama gajere la yuwafiquha abdun muslimun babu wani bawan Allah musulmi da zai muwafaka da wannan ranan ko kaimun yusalli alhali yana tsaye yana sallah yas'alu Allah ta'ala shay'an kuma yana roƙon Allah madaukakin sarki wani abu illa a atahu iyahu sai Allah madaukakin sarki ya bashi duran jima'a kamar yau kenan ko akwai wani lokaci daga fudowar alfijiri zuwa wato kenan wani alfijirin akwai wani lokaci wanda duk wanda ya addu'a Allah madaukakin sarki sai ya inda kana bawan Allah musulmi mu'mini Allah madaukakin sarki sai ya amsa maka amma ran juma'a ne wa ashara bi yadihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuni da hannunsa yuqalliluha yana karantar da wannan lokacin ma'ana yace ranar juma'a a cikinta akwai wani ɗan lokaci sai haka ko wani abu makamancin wannan akwai wani ɗan lokaci kaga ya nuna da hannunsa ko ya nuna mai ɗan ƙaramin lokaci ne to duk mutumin da ya dace yana tsaye yana sallah a wadannan lokacin yana roƙon Allah madaukakin sarki duk abin da roƙon Allah madaukakin sarki zai bashi zai bashi malamai da yawa sun yi maganganu da yawa akan wannan imamu nawa ya ce akwai maganganu sun kai kamar arba'in akai na malamai yaushe ne ne wannan kuma kilafa tun daga tsakanin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tsaya ba su abu zarar gifari suna na aisha su waye duka ba su tsaya a guri ɗaya ba su abu musa ashari wasu su suka ce daga fudowar alfijiri ne zuwa fudowar rana sannan kuma daga sallar la'asar zuwa faduwar rana wannan shine lokuta wasu suka ce a a daidai sha biyu rana ne wasu suka ce daidai lokacin da liman yake kan mimbari ne wasu sun faɗi wasu lokuta kowa wato kenan da ganda yake hangen abin da kuma abin da yake besin wasu kawo dalilai da wasu ayoyi wasu kawo dalilai da wasu hadisai wanda kowanne in ka jinjina za ka ga kamar yana da wato kenan abin da za a iya yarda da abin nan dinsa illa iyaka bai da da kawo iskal musamman a wannan zamanin namu shine idan ka ɗauki lokacin misali daga hudowar alfijiri zuwa hudowar rana to daidai lokacin da alfijiri yake hudo mana da rana take hudo mana wasu azar suke yi kuma duk ranar da juma'a ce in ka ɗauki tsakanin asar da mangariba daidai lokacin wasu rana take fito musu ma wasu kuma sun kai sha biyun dare suna bacci kuma dai ranar ce a juma'ar ake to wane ne lokacin suka dauki lokacin da limai hawa mimbari lokacin da limai hawa mimbari a wannan masallacin a wani masallacin wani ya sauka wanne ne lokacin guda daya don haka Allah madaukake sarki kadai shine mafi sani da wannan lokacin amma imanin mu da shine ranar juma'a akwai lokacin da tabbas ba a mai da addu'a ba a mai da addu'a to fa da annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa babu wani bawan Allah musulmi da zai muwafaka cewa a wani lokacin ka'imun gohuwa ka'imun yi salli yana tsaye yana sallah ko sannan ya yi addu'a ne ya za mu yi fitar wannan ko la yi wafi kuha abdun muslimun wa huwa ka'imun yi salli yana tsaye yana sallah da malamai suka fassara yana tsaye yana sallah dinnan shi da suka ce wato kenan yana jiran sallah to haka wasu wani musamman wanda suka ce lokacin da liman yake kan mimbari ne saboda inna ahadakum fi salati ba da mati salatu iya tabasuhu dayan ku yana cikin sallah matsawan sallah yake jira saboda ya zo yana zanne yana jiran sallah kenan yana sallah yanzu ko ka'imun yusalli ta samu anan gurin kenan yau ba sai lalle yana tsaye ba saboda albafi yawan al'adar sallah a lokacin da ake tsaye ba lokaci ne na addu'a ba lokaci ne na karatu an fi yin addu'a lokacin sujada ke sauransu Allahu ta'ala a'lam don haka duk lokacin da mutum yake intizarin wata sallah to daidai yake da yana yin sallah to a daidai wani lokacin in yi addu'a Allah maɗaukakin sarki zai ansa masa tun da yana cikin sallah musamman kuma ranar juma'an Allah ya taimake shi muwafakar wannan awa din Allah ka samu dace da wannan rana din wannan kuma har yanzu hadisin yana kwaratar da mu yawan roƙon Allah to da yanzu kaga ba mu san wace rana lokaci bane inda ranar juma'a ta zo sai mutum ya tsananta addu'a ya tsananta addu'a da bai san lokacin ba ya tsananta addu'a ya tsananta addu'a ya tsananta da har Allah ya sa muwafaka idan kuma ya tsananta addu'a ya zama mai tsananta addu'a ne ranar juma'a to kuma wannan tsananta addu'a nasa zai nashi har ranar da ba juma'a ba za ka ga shi mai tsananta addu'a ne ta dai kamar da kes ɗin lalatul kadari yawwa ana kwadaitar da mu ne abin da ake kwadaitar da mu a zamiya da rai lalatul kadari sai ya manifestin wata kinan bayan lalatul kadari babu idza nafara nasu anil imami fi salatil juma'a babin da yake magana idan mutane suka warwatse ko ba za mu ci warwatse ba ko mutane suka yaye ba liman liman yana masallaci yana kamin bari yana buga kudu ba wanda ya fice tana wanda ya fice tana wanda ya fice tana wanda ya fice tana Allah ya kiyashe mu a sun tattafi dai a ba su watsa ba sun tattafi yau ba a san mai dalili ba ba zan mai dalili ba musamman mutanen zamanin nasu za su fara ansa a wannan magana dalilan bajewa a masallaci Allah kada ya sanya wasu da ruwaya daga jabir bin abdullahi Allah maɗaukakin sarki yadda da jabir da babansa ƙala yake cewa bainama nahnu nusallima annabi sallallahu alaihi wa sallam gaba kamu muna sallah tare da manzan Allah mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam iz aqbalat irun tahmilu ta'aman kwatsam sai ga wasu karabka sun shigo garin Madina suna dauke da abinci kuma da sun shigo akwai abin da suke kadawa kuge suna kadawa girin girin girin girin girin girin to an san cewa abinci ya zo don haka kowa yake da kudin saya tare da zai zo ya saya ka kai gidansa masu sari za su sara su kuma su tafi kafin su sake dawowa faltabatu ilaiha mutane sai suka waya duka gaba ɗaya suka yi wato kenan kan wannan ayarin hatta ma baqiya ma annabi sallallahu alaihi wasallam illa ithna ashara rajulan har sai da kai matsayin da a cikin masallaci kaf babu wanda bai fita ba sai mutum goma sha biyu su su kare sai mutum goma sha biyu فنزلت الآية سيوان فنزل هذه الآية سيوان آية تزوكا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها abin mamaki shine da sun ga harkar kasuwanci ko kuma harka ta wani wasa to sai kaga mutane sun ca zuwa gare ta kwadara ko ga ka'iman kai ko sai ka kyale ka kana tsaye kana ta buga wato kenan kudu ba wato kenan kamar wannan abin da ya faru shine sanadiyar wato kenan saukar wannan aya wallahu ta'ala a'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana kudu ba a makka a madina ayari sun kawo abinci kuma garin madina akwai matsalar abincin mutane suka fita bari mu je mu sayo kafin ya gama kudubansa to a wannan aya sai ta sauka kaga kenan na farko abin da yake nuna mana kamar dai lokacin da suka fitan la'alla fitan ba laifi ba ne saboda ai wannan ayin ita ce ta zo ta yi magana a kan cewa kar anayin hakan bai dace ba a lokacin kuma da suka fitan wannan aya ɗin ba ta sauka ba dalilin saukanta kenan na biyu kuma yana nuna mana wato kenan mailin ɗan adam akan harkar abinci da kuma harkar kuɗi suna cikin masallaci amma sun kasa haƙuri sannan kuma sun fice eh ai a wancan lokacin din ne ma ka ga magana ba ta rauni imani bane kenan tun ma a wancan lokacin kafin saukar hukunci
eh a wancan lokacin din ne dai kafin saukar hukunci ya sallar ma ana yana magana
yawwa eh amma kafin hukunci sun ne suka fita amma bayan hukunci ya zo ka sun kara fita
shine aka ce ai tun a wancan lokacin din sun fita kafin hukunci eh ko ma ya ne ne dai sun fita sau da ka matsala ba ta kafi ba ta rari iwadi bane akwai maili na dan adam na natural ego na dan adam yana son dukiya bana haka ne sai dai imani da tsoron Allah da muhasabatun nafs su sukan danne shi ya tsaya akan abin da yake halal ko ya tsaya akan abin da yake wato ke dan daidai za ka so sun fita sun tafi sannan yana karantar da mu kuma har za- yau irin yadda Allah madaukakin sarki ya yi tirenin dinsu kaga ba laifata su aka yi ba amma dai kuma ka ba laifata su aka yi yau amma ba a yi kuku da kausar murya ba idan ra'au tijarata alaha in faddu ilaiha wa tarkuka qa'ima sai aka ce a musu wa'azi kul ma inda lahi khairun min Allah wa min at-tijara min Allah wa min at-tijara yanzu inda za a kafa ba- malamai su zo za su yi wa'azi dan asharar lai zai kafa goge a can ya zama free ne kaga inda mutane za su tafi almailu ila lahawi kenan ko yau saboda na- rai tana son darabu kullum tana son wato kenan excitement ta ji daɗi haka yau ba- ba tare da ba- ba- sai in imani ne zai danne ya hana ta abin da wato kenan ba ba shi kenan ba to duk da nan ba magana lahawun aka yi ba amma dai magana tijara ne don haka law- lahawu an kawo shi ne saddan lazari'ati kar ku ce wai akan kuɗi ne kawai a lahawu ma haka ne don haka yanzu lahawun ma Allah ya ce walladina idza maru walladina idza maru an lagawi maru kiraman ko yawa in sun ga ana lahawu sai su wuce ransa a karimce ba sa sauraron irin sun fi karfin su sai a wannan gurin yanzu wannan ma ma- malamai sun yi ta maganganu a kai kenan yanzu idan ana cikin masallaci mut- mutane suka fita saboda dai- wani dalili ko na kasuwancin ko na lahau ko kuma irin na wannan zamanin namu wani zo dan labam a tsakiyar masallaci kaga mutane su birgita ko ko kuma aka kawo shi to ganan yan boko haram sun iso ko kuma ganan ki da nafa sun ga sun danno cikin gari ko ga wata matsala sojoji suna harbi ko wani zai fada a rijiya ko ana wani musifa mutane suka kasa hakuri suka danne suka fita sallah ta yi ko ba ta yi ba yanzu dai anan mutum goma sha biyu ne suka rage sai annabi sasa da yake kan mimbari da haka wasu malamai suka ce in mutanen suka rage a ciki sun kan mutum goma sha biyu sallah ta yi ta maza tun da wannan sallam dai ba a sake ta ba amma in ba cikin sha biyu ba fa wasu suka ce sallah juma'a ba ta yi ba sai dai a yi azahar wasu suka ce a'a ai wannan ɗima ba haddi aka yi ba ba dama liman yana kan mimbari yana sallah ko mutum biyu ne suka rage jam'i ya samu amma sun zai kasa da biyu sai su ya zahar sai suka ce ai ina akwai wala ko mutum ɗaya ne in duk suka fita sai liman ya juma'arsa kuma juma'a ta yi wallahu ta'ala ala akwai maganganu da yawa akai sai me babu salati ba'da juma'ati wa qablaha babu da yake magana akan sallah bayan sallar juma'a da kuma sallah bayan kafin sallar juma'a sallah da sallah bayan sallar juma'a sallah kafin juma'a sallar juma'a ana nufin wato kenan sallar nafila kafin ai sallar juma'a ya halatta ai nafila sannan idan limai idan da sallar juma'a an gama ya halatta ai sallar nafila ko ba ai halatta ba wanda shi na abin da wannan babi zai karantar da mu hadisin wannan babi daga abdullahi dan umar allah maɗaukakin sarki ya yarda da su gaba ɗaya shi da babansa manzon allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli qabla zuhri rakatain haka ne daga cikin ɗabi'an annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah raka'a biyu kafin sallar azhar kafin sallar azhar wa ba'daha bayan sallar azhar ma yakan yi sallah raka'a biyu wa ba'da al-maghrib rakatain in ya sallar mangariba ma yakan tashi na fila raka a guda biyu fi baitihi ko haka ne a gidansa wa ba da isha rakatain bayan ya yi sallar isha ma yakan yi sallar raka a biyu wa kane la yi salli ba da juma'ati amma in ranar juma'a ne liman ya idar da sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam ba yin sallar nafila a masallaci hatta yan sarifa har sai ya fita ya tafi a masallacin in ya gada ma in ya je gidansa fa ya salli rakatai ne sai ya sallarsa raka'o'i guda biyu sai ya sallarsa wato kyan raka'o'i guda biyu kun bai ji wannan to wani shi yasa daga yana yi sallar jima sai kowa ta shi ya tafi abinsa eh amma wasu malamai suke cewa to ke wanda ba zai ba gida zai koma ba fa aka ce a shi ma zai iya yi amma shi zai iya yi amma sai bayan duwani kwarjin juma'a ya riga ya yayi ko mutane sun fifita sun fifita shikenan tunda shi ba gida zai je ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida yakan je yi raka guda biyu to shi ba gida zai je ba kuma yana zaune a masallaci bai tafi ko ina ba in an fifita shikenan sur'anun na sun fice sai yi wato kenan raka su guda biyu babu matsala akan wannan wallahu ta'ala a'lam kitabul khawfi littafin da yake magana akan matsalar da ta shafi tsoro babu salatul khawfi babin da yake magana akan wato kenan sallan tsoro sallan tsoro ya halatta idan ana cikin firgici a yi sallah ko bai salatta a yi sallah ba kuma za a yi sallar yaya ne za a yi shi da abin da wannan babi yake kokarin karantar da mu ya bar abin wato kenan mutlaka sallah kawai dai maganar sallar nafila ko sallar farilla ba yace babu salatul khawfi sallah ta tsoro in ana cikin wato kenan tsoro sannan babin bai nuna kaifiya ba la Allah a ciki za mu samu hadisin farko daga Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya da su yake cewa gazautu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kibala najadin mun je yaƙi tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hanyar najat najat riyad kenan ta yanzu a a nan wajen inda riyar take kusan na inda aka yi positionin ɗin riyar nan ne kusan inda najar take na wancan lokacin to wannan nahiya muka tafi fawa zainal aduwa shi kira sai muka zo muka yi gaba da gaba da abokan gaba ga su can ga mu a nan kuma ba fara yaki ba kuma lokacin sallah ya yi ya za a yi kashi Allah na cewa wadda lalzai na kafaru lautak fuluna an asali hatikun wa amti hatikun bai miluna alaikun mai latan wahida yawwa jira suke maza Allah maɗaukakin take ba su wannan casin ya zama ko rafkana sai kawai su zo su sha a kanku su gama da kuwa lokaci da wannan yana daga cikin abubuwan da khalid bin walid ya soye a lokacin da ya azama cewa yau da suka fita yau dole sai ya kashe mazan allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai suka samu wannan chance din lokacin sallah ya yi azahar annabi sallallahu alaihi wasallam dole za su yi sallah don haka yana jira hankalin za ta yi sosai sai ya kashe yau kan sai ya kashe don an je yakin farko bai ci nasara kashe annabi sallallahu alaihi wasallam an je yaki na biyu irin su irin su ikrimata bin abi jahal target din su sune annabi sallallahu alaihi wasallam don an karshe an karko mai wallahi na bashi kariya yanzu sun yi azama ta musamman musamman kali sadaka da aka zo sun yi sallan azhar din a sahu suka yi shi amma zuciyarsu tana muje wata tana kar muje muje kar muje har suka ce assalamu alaikum sai ya ce wannan mutumin Allah ya kare shi suka ce mu jira akwai wata sallah a gaba kaɗan wallahi yanzu kan sun yi azama to sai Allah maɗaukaki sarki sai koya musu dabarun da za a yi kuma tunda ya Allah shi ne yake kontrolin ɗin komi shi ne general over shi ne abin da ko general coordinator na abubuwa wajen to sai muka zo ga mu ga su don haka ya ce fasafafna lahum sai muka yi sahu wato kenan suna kallonmu don yin sallah ko ai lahum ai li ajalihim maimakon mu yi sallar ɗaiɗaiku sai muka yi sallar suna kallonmu a cikin wato kenan jam'i amma yadda aka shi ne fa kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salli lana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsayu zai mana sallah fakama daifatu ma'ahu sai muka raba kanmu wasu jama'a sai suka je suka tsaya tare da shi sai suka yi sallah wa aqbala taifatun alal adui ɗaya jama'ar kuma sai suka tsaya suna kallon abokan gaba su ba sa sallah da yana ganin haka Khalid sai ce ar-rajulu mamnu'un wannan mutumin an kare shi Allah ya baki kariya kenan ma'ana eh jira zuke yanzu kan sun rantsa dole sai sun kawai sai suka ga sun yi tsaho annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama sallah wayan su kuma suna tsaye suna kallon su ba za su sallah a lokacin da wayan suke yi ba waraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai mamma abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara yayin ruku'u tare da wanda suke tare da shi wasa jada yayin sujada sajace ne sajada guda biyu sun sarrafu sannan sai suka karisa sallar su na bayan nasa suka idar suka tafi abun su ina suka tafi makana tsamata latin lamin salli suka je gurin waɗanda ba su yi sallar ba faja'u su kuma waɗanda ba su yi sallar ba sai suka tafo faraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakatan annabi sallallahu alaihi wasallam sai raka'a ɗaya tare da su kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a ta farko ya je ya tsaya a ya tashi na biyu shi ya ci gaba da dogon kira'a su kuma suka yi karatun su suka yi ruku'u suka yi sujjada suka yi sallama suka zo gurin waɗanda ba sa sallah masu sallah kuma suka zo suka bi kaga sun yi sallah tare da shi raka nawa raka daya ko tunda kasaru ne inda ai ba a gida aka bi sun yi tafi ne raka daya raka daya kasaru ne yawwa kenan akan wannan ya halatta idan kana bin liman matsala ta faru sai ka ja baya ka karasa sallar ka kai sallama sai ka tafi abinka ko haka ne an ce me? eh yau kawai in matsala ta faru ko da dama ai matsala ne an kaga ana yin wani ai abnormality ne ai ai abnormality ba ga mutumin nan da ya salla a bayan ma'az bin jabal ba ma'az yana ta zuba kira'a sai ko sai janye sai karisa sallar sai sallama ya fice tafi abin sa ko yawwa kaga sabanin malikiya gida in in ka riga liman sallama sallar ka ta baci eh wallahu ta'ala alam to amma dai ala ayi halin wancan malikiya suna magana idan condition yana nan normal temperature and pressure remains constant babu fluctuation wannan kuma cases suna magana abnormal cases ne don haka wasu malamai suka dauke shi a matsayin waqa'ikul ayani da haka malamai su suka ce waqa'ikul ayani la umuma laha don haka ba za a mata hukunci a general ba tunda special cases ne special special da turanci suka ce special cases has no generalization ba za ka taba generalizing ɗinsa a kowa da kowa ba tunda special cases ne aiko saboda special cases suna da special treatment ne don haka waƙiyar ta aini ne ko yawwa to shi ne wayannan sai suka je sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu raka daya wa sajada sajada tayni yayi musu sajada guda biyu sun masallama sannan shi tunda ya cika raka a biyu ko sai ya sallama fa kama kullu wahidin minhum sai kowane ɗaya daga cikin su sai ya tashi faraka ali nafsihi sai ya kara sallah raka ɗaya ma kansa raka'atan raka'a cikakkiya wa sajada sajada ne sajada sa sajada guda biyu yayi sallama sa ko yawa amma fa malaman malikiya suka ce wa in kuntum jama'atan fal abdalu lakum an tuqaddimu wahidan minkum fa yatimmu bikum in jama'a ne yanzu abin da yafi falala sai ku tura mutum daya sai ya karasa muku sallar raka'a ɗaya to amma problem din shine yaushe za ku yi shawara hakan sai dai in mutum ɗaya ne wa alala cikin ku ya tura ɗaya sauran suka fahimce shi sai a tafi a hakan nan ko Allahu ta'ala ala Allahu ta'ala ala saboda ka wannan babu yana karantar da mu me siyasar yaki ba za ka zama ka ba da kanka a gurin yaki abokan gaba sai amfani da wata damar ka su rusa ka ba ko aka ce alharbu kudatun yawa saboda kai ga daranka sallah za ka yi to yanzu ba za ka ba da kofa a dalilin sallar a zo a rusa ka ba gara ba kai sallar ba ka bari sai wani lokaci kai sallar kaga a yakin kandak da yake babu wannan damar sallar suka jinkirta har sai da rana za za ta fadi tukwane suka yi ko hatta annabi sallallahu alaihi wasallam a wata lokaci ma an ce sai da ranar ma ta fadi tukunna sai da ranar ta fadi basila asar ba har yake cewa katalan humallahu ko shagaluna an salatul wusta sun shagaltar da mu gabarin wato kidan sallar da ake ce mata salatul wusta sadaka karka yi amfani da addininka ka bar damar da za a rusa ka so da kai mai addini ne a dubi ina suke hange su ga loophole ɗinka sai ka toshe kofar sai a wuce wannan layin ka gane sarsalan zai Allah karantar da shi ya rufe wannan kofar babu salatul khawfi rijalan wa rukbana babu da yake magana akan hukuncin sallar tsoro ko a tafe ko a haye in a tafiya ake yi ko za a yi sallar wata gane in taritsa in taritsa sai kuna gudu za a yi sallar eh an warwatsa kenan ko gaya guda kun yi haka ko kuma an babbaje saboda an samu karer yaki an samu abin da ke kira alhazima kuma lokacin sallah zai fita kuma ba ku yi sallar ba kuna ta tsauri ko kuna gudu kuna a kafa ko kuna akan abin hawa za ku yi sallah ko za ku ci gaba da gudu aka ce sai ku yi sallar akan haka sadaka da kurdabe yake cewa inna salata qadruha azimun wa babu ha kusa biha ulu alkadarinta yana da girman gaske kaga fa aka ce ko a tafi ko akan abin hawa za a yi sallah wa anhu radiyallahu anhu fi riwayatin qala an nabi sallallahu alaihi wasallam wa in kanu akthara min dalika fali sallu qiyaman wa rukbana in sun zama sun fi haka tashi sallah ko a tsaye ko akan abun hawa yau saboda ka condition shi zai waranti in a zaman lafiya ake a yi sallah normal sallah idan kana cikin yakin ne a yi sallah akan abun hawa ko akan mota ko akan a tafi ko a yayane ne almuhim sallah tana daga cikin mafi girman abubuwan da suke sada mutum da ubangiji shi yasa manzala sarsa da ya je isra'i aka bai sallar sau hamsin saboda kar a samu lokacin da zai zama bawa ba shi da wane shi tsakaninsa da ubangiji ta ma saboda raunin ma aka sassauta aka ce mi sau biyar a ta oke biyar a to shi ke ta maku na yin nafila kaga ne an kara ko aka ce kun yi wannan kuyi nafila kun yi wannan kuyi nafila kun yi wannan da daddare ku tashi kuyi nafila da wani lokaci kuyi nafila sun kaga duba hankali hankali sai ga kawai ana kokari a kabarin din abin da dan dai wannan linkage din da yake tsakanin mutum da ubangijinsa kare ya zama wato kenan ya yanke sau da ko baka da lafiya kana kwanci a kan gado aka ce kai sallah ko ma dama akwai hankali a jikinka sallah za a yi ta babu salatu ɗalibi wal matsalubi rakiban wa ima'an wane ne a ɗalibu wane ne al-matsalub wani mai askari yake fada ko ko kun kai harmarki ko kuma an kawo muku farmaki yauwa idan sun daga muku hankali sai kuka samu cikakken damar da za ku kare su gaba daya ko kuma manya-manyan sanadid din nasu wanda su ne shugabannin kawa matsala addinin musulunci sai zuga gudu sai ku bi su tunda wannan can za ku iya gamawa da su kuka bi su to lokacin sallah yayi a kuna bin nasu za ku yi sallah ko yawwa ko kuma sallar ima'i ima'i a cikin wannan yanayin da iya ko kuma a halin rashin lafiya wai wannan babin abin da yake so ya karantar da mu hakan din ya halatta ko bai halatta ba wa anhu radiyallahu anhu قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من ahzabi lokacin da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya dawo daga yakin gwalalo ko sai ya ce la yi salliyanna a hadunil asara kada kowane mutum ɗayan ku yi sallar la'asar illa fi bani ƙuraiza face a farfajiyar bani ƙuraiza kar kowannen ku ya kuskure sallar la'asar sai a farfajiyar bani ƙuraiza mai wannan magana take nihi yakin gwalalo a ina aka yi ne yakin gazatul hazab a ina a wani gari aka yi ta to amma ya ce lamara ji aminal a hazabi da wannan ibara take nihi to eh ban ji ba eh yawwa a bakin gwalalo ko suna yana ita ma a cikin madina take eh duk a cikin madina ne illa iyaka gurin yana dan fadi ne gurin yana da fadi madinan dutse babban dutse ya kewaye ta ko ta nan ne ake shigowa misali nake yi to ta inda ake shigowan nan da suka je suka tona gwalalo amma su ausu da kazaraj a nan suke a cikin wannan gurin ausu da kazaraj suna nan banu nadir suna nan banu kuraiza suna nan banu kainuka suna nan amma duk a cikin wuri ɗaya ake dutse ɗaya kewaye kauyuka ne kamar dai kauyukan rigagen fulani wannan tana wa'ina tana wa'ina tana amma karkashin kewaye guda daya don haka yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi sai ya nemi zaman lafiya da su aka kuma rubuta alkawari za mu zauna lafiya in abokin gaba ya zo za mu taru mu bada kariya a garin mun gane to yanzu kamar yadda malaki fara sun zo nan bakin gwalalo sun yi an yi ba an gama yaki sun dawo nan suka banu ƙuraiza suna nan sai ce to karware ya kuskure ya sallar la'asar sai a banu ƙuraiza a kaga a gudun da ɗan masafa kenan ko? da ɗan disan a tsakani lamara ja'a min al'ahazabi ko? ce la yusalli yanna al'asra illa fi la yusalli yanna ahadun ahadun al'asra illa fi bani quraiza fa adraka ba'dhum al'asra fi tariqi wa'ansu su akan hanya sai sallar la'asar wato kenan sai ta riske su kafin su isa bani quraiza sallar la'asar ta riske su a hanya ngane fi tsareki fakara ba duhu to yanzu kuma inda ra'ayi zai shigo kenan ko kuma fahimta wato kenan ta nasi sai wasu daga cikinsu sai suka ce la nusalli hatta natiha lokacin sallah kam yayi dama muna sallah uku da rabi ko to zo uku da rabi ta yi ko mu isa bani kuraiza ba da haka mu ba za mu yi sallah ba sai mu isa bani kuraiza me dalilin ku haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace kar ɗayan ku yi sallah sai a bani quraiza haka ne wa qala ba'dhum wasu daga cikin su kuma suka ce to haka za a yi babbal nusalli mm za mu yi sallah lam yurad minna zalika ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da mu cewa kar mu yi sallah ba abin da yake nufi shine kar mu kuskura la'asa ta same mu je ƙurayuta ba kuma ta same mu sallah kuma al'amari ne wanda ke kuma kun san matsayinsa don haka za mu tsaya mu sallah tun da lokacin sallah ya yi wa zikira zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam da aka dawo sai aka ambaci wannan magana ma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa'anda suka yi sallah suka ce za su yi sallah sun tsaya sun yi sallah wa'anda kuma suka ce ba za su yi sallah ba suka jira masu yin sallah suka yi sallar su aka tafi da aka isa can su kuma suka yi tasu sallar su ma wato kenan a can mun fahimci wannan yanzu an samu bambanci mai fahimta me ya kawo haka fikihu ko yawa su wannan sun duba wato kenan ka'ida me manufa me illa saboda aka ce alhukumu ya duru mal illa me dalili dalili shine mai gaggawa kuma mai gaggawar ba don haka sallah tana nan akan mu yawwa amma da aka bada annabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif ahadan minhum annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi hanci ne a kowane daga cikin su ba kai sallah me yasa ku kai sallah ba na ce kar ai kaza kaza a bai haka da ba ku kuma yanzu lokacin sallan yayi ba za ku abin ba ai abin da nake nufi kaza kaza kaza bai yi ba don haka bai laifata wa'annan ba bai laifata wa'annan ba ko wani harajin dalilin da ya sa malamai suke cewa idan mutum malami ya ishtihadi akan matsala ta addini ko bai dace ba Allah zai bashi ladan ishtihadinsa idan kuma ya dace Allah zai bashi ladan ishtihadi zai bashi wato kinan ladan me dacewa zai bashi ladan dacewa yawwa wannan kuma yana nuna mana har yanzu haɗin kai da yake tsakanin sahabbai wani baya tirsasa wani akan fahimta tunda ba lalle ne dole kullum fahimta ta ita ce daidai ba amma yanzu ni na san cewa da ka bada wadan fahimtar ba manufarka wani fa'ida ce a gare ka ko kuma cutar da addinin musulunci ko kuma kimbin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abu ɗaya muke kokarin yin aiki shi yasa wasu lokuta zaka ga kamar zamanin zamanin shugabancin Muawiya bin Abi Sufyan ko daga ana yaki tsakanin musulmi da musulmi wasu daga cikin sahabbai wasu daga cikin su tabi'ai za a ina ana yaki in an tsaya wayannan su shiga cikin gawawaki su eboye nasu ya nasu su yi sallah wayannan su shigo su ebiye nasu ya nasu je su musu sallah sannan wayannan su shigo nan neman wani matsala ko gurin wani a gaisa wayanan su shiga can wani neman wani matsala ko gurin wani a gaisa ko tattauna akan wata maslaha sannan a jira gobe a zo kuma sake kara wannan bai sa wannan yana ganin wannan kafiri ba ne wannan bai sa wannan yana abin da ba zai hana su abin da ba amma saboda kowa suna da abin da suke so sai sun tabbatar saboda in ba haka aka tabbatar ba shugabancin al'umma ba zai yi ba sai suka cije akan haka wayancan ba suna gani in aka ce na wancan za a bi al'ummar ba za ta tafi a daidai ba za ku dole a yake su don a tabbatar da abin saboda kamar sadin sai ya zama kusan guda daya wallahu ta'ala a'ala kitabul idain ko Hmm. mun kai karshen hadisi lokaci ya kare to alhamdulillah an ce lokaci ya kare za mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa ya ba mu da ya maka mana mai aiki da shi abinda muka kuskure Allah gane da mu kuskure ya ba mu ikon yi